أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وبعد عن هرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله قام يو أشرين دا هؤوغ وتم ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديا دا دري هؤوغ تلاتين دا ترى وما يو هؤوغ وتم ترى ميلادية دبو بي دبو مشا تقش أولنا مسلاتي نام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه domin ci gaba da karatun littafin at-tuffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahmatullah alayhi wannan shine majalisun mu na 18 da izinin Allah kamar yadda aka sani littafin malai ibn taymiyyah ya rubuta shi ne domin yayi bayani akan ayyukan zuciya ayyukan da zuciya take wanda waɗannan ayyukan su Allah ke kalla Allah baya kallon zahirin abin da mutum yake aikatawa aikace Allah zai ma mutum hukunci ne da abin da ya kudirta a zuciyarsa yana iya yiwa mutum ya zo ya sallah ya cika ka'idojin ta a fili mutane duk suna ganin ya yi sallah ba wajen Allah ba sallah ya yi ba saboda babu ikhlasi a cikin zuciyarsa ikhlasi kuma ginshiki ne daga cikin ginshikan ayyuka na zuciya wannan ayyukan zuciyar shine ake su ne ake mana bayani kansu yana da matukar mahimmanci mu zama mun kyautata su alakar mu da Allah maɗaukakin sarki ta zama ta yi kyau malam ibn taymiya yana mana bayani akan at-tawakkul a matsayin ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya wato dogaro ga Allah babu wani bawa daga cikin bayin Allah da zai kai matsayin da zai ji cewa shi ya wuce matsayin tawakkuli ba shi ya dogara ga Allah ba dogaro ga Allah ma shi ne bauta ai ga baki daya to shi ne bayan ya kawo mana wasu daga cikin ayoyi a inda Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin bautarsa da kuma dogaro gare shi to shi ne sai ya ci gaba da cewa فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع Allah madaukakin sarki ya haɗa tsakanin bauta a gare shi wa tawakkuli da kuma dogaro zuwa ga dogaro gare shi fi iddati mawadi'a a wurare masu yawa idan mutum ya bibiyi alkur'ani mai girma zai ga inda Allah madaukakin sarki yake haɗa bautarsa da kuma dogaro gare shi a matsayin wasu ababe ne da suke tafiya a tare ba ka cewa kai bawan Allah ne amma kuma baka dogara ga Allah ba shi yasa ita kanta ibadar da za ka Allah madaukakin sarki sai ka dogara ga Allah sai ka tabbatar da cewa Allah ne zai baka ikon yin ta ba wayanka ba ba dabararka ba yana yiwuwa ka dogara da dabararka amma Allah ya bada kai to sai ka dogara ga Allah sannan za ka zama bawan Allah na gaske li'anna hadaini domin waɗannan abubuwan guda biyu da ibada ga Allah da kuma dogaro gare shi yajma'ani dina kullahu su ne suka tattaro addini gabaki daya ibada ga Allah da kuma dogara gare shi ka bauta ma Allah a zahiri sannan kuma ka dogara gare shi a cikin zuciyarka waɗannan su ne suka ba da addini su suke ba da cikakken addini ga bawa ولهذا قال من قال من السلف shi yasa ma aka samu wani daga cikin magabata ya faɗa abin da ya faɗa wanda za a faɗa mana saboda alaƙar da ke tsakanin bautar Allah da kuma dogaro gare shi yasa aka samu ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai yake cewa inna allaha jama'al kutubal munazzalata fil qur'an lallai Allah madaukakin sarki ya tattara littafansa ga baki ɗaya da ya saukar ma annabawansa gabaki ɗaya dunkule su a cikin alkur'ani mai girma in kana son takaitaccen bayani na littafan Allah maɗaukacin sarki ga baki ɗaya da ya so kan annabawansa to ka karanta alkur'ani Allah maɗaukacin sarki ya ba annabawansa littafai da yawa ya faɗa mana ya ba annabi Musa at-Taura ya faɗa mana ya ba annabi Dawud az-Zabur ya faɗa mana ya ba annabi Isa alayhi salam al-Injil sannan kuma akwai suhufu ibrahim akwai takaddun da Allah madaukakin sarki ya ba annabi ibrahim alaihi salam to duka waɗannan littafan Allah madaukakin sarki ga baki ɗaya ya dunkule su a cikin alqur'ani sai ya zama qur'ani takaitaccen bayani ne na waɗannan littafan sannan sai ya ce wa jama'a ilmal qur'ani fil mufassali sannan kuma Allah madaukakin sarki sai ya tattara ilimin alkur'ani shi kuma gabaki ɗaya sai aka takaita shi a cikin almufassal almufassal su ne surorin ƙarshe na alkur'ani malamai sun kasa alkur'ani gida hudu akwai abin da ake ce musu abdiwal abdiwal surori ne guda bakwai alal qawlir rajih suratul baqara suratul ali imran suratul nisa'i سورة المائدة سورة الأنعام سورة الأعراف سيكما أنفال دا توبة أحد الشيء سابا أمس بسم الله in ka ware su ka raba tsakanin amfal da tauba za ka samu sura takwas amma kuma in ka hada amfal da tauba to za ka samu sura bakwai wannan wannan wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai kenan da suka fi a game da abtiwal shi yasa ma suke ci musu as-sab'u tiwalu wato surorin da suka fi tsawo a cikin alkur'ani sannan kaso na biyu na alkur'ani su ne almi'u surorin da suke sun kai ayoyinsu kowace daga ciki sun kai aya ɗari sannan akwai almatani su kuma almatani su ne surorin da suke bin almi'u wanda in mutum ya bi su zai ga ayoyinsu ba su kai ɗari ba almasani an kira su da almasani saboda alarammomi sukan yawaita karanta su akan yawaita karanta su a sallah sannan sai na ƙarshe su ne almufassal almufassal su kuma akwai maganganu guda goma sha biyu akan suwaye su ko daga ina suka fara daga cikin maganganun da malamai suka yi suka ce almufassal na alƙur'ani na fara daga suratul hujurat ne zuwa nasi سورة الحجرات يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله وسكم سكة شيء آآ سنة فارا سورة قاف قاف والقرآن المجيد وسكم سكة شيء آآ سورة الزاريات وسكم سكة شيء سورة الطور kusan dai kusan waɗannan surorin makwabtan juna ne to suna ke ce musu al-mufassal to al-mufassal su kuma an kasa su gida uku akwai riwal mufassal akwai awsat al-mufassal akwai kisar al-mufassal riwal al-mufassal sune karshen alqur'ani amma kuma ta sama kamar su suratul hujurat din suratul zariyat سورة قاف قاف الزاريات سورة الطور سورة النجم سورة القلم da makamantansu waɗannan suna ake ce musu tsiwalin mufassal to sai kuma kisarun mufassal kisarun mufassal su kuma su ne matsakaita tsaka tsaki to sai kuma kisarun mufassal ausat waɗancan kai kisar su kuma su ne takaitattu kauli rajihi wasu malamai suka ce su ne daga suratu sabbi isma rabbika la'ala zuwa nafi to haka malamai suka kasa alqur'ani to shine ɗaya daga cikin magabata yake cewa Allah madaukakin sarki wa jama'a ilmal qur'ani fil mufassali Allah ta'ala ya tattara ilimin alqur'ani gabaki ɗaya kuma sai ya sa shi a cikin al-mufassal wa jama'a ilmal mufassali fi fatihatil kitab shi kuma ilimin waɗannan suwori da ake ce musu al-mufassal sai su kuma sai Allah ya takaita su sai ya sa su a cikin suratul fatiha alhamdulillah rabbil alamin ayi bakwai الرحمن الرحيم حز وغير المغضوب عليهم ولا الضالين kaga ashe kenan ita suratul fatiha a takaice ita ce ta tattaro gabaki ɗaya ilmoman littafan da suka gabata tunda an ce littafan da suka gabata gabaki ɗaya Allah ya takaita iliminsu a cikin alkur'ani shi kuma alkur'ani Allah ya takaita iliminsa a cikin suwarul mufassal suwarul mufassali suwarin da suke ƙarshen alkur'ani su kuma surorin da suke ƙarshen alƙur'ani su kuma sai aka tattara ilimin su gabaki da sai aka sa a cikin suratul fatiha shi ya ce wa jama'a in mafatihatul kitabi fi qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi kuma ilimin suratul fatiha gabaki da sai aka dunkule shi a cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan ayar ita kadai shi yasa ma malamai suka yi rubutu akai akwai al-imam إسماعيل الحروي الأنصاري رحمة الله عليه da ya rubuta littafin sai sa masa suna manazilu sha'iri fi manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wannan ayar ita kadai ya dauka ya rubutu a kanta al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi sai ya dauki wannan littafin sai ya masa sharhi shi kuma sai ya sa masa majaridu shalikin fi manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sai da ya kawo ilmoma ilmoma ilmoma guda tamanin waɗanda baki ɗayansa an ciro su ne daga cikin me daga cikin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gabaki ɗaya daga nan suka fito to kun gani to me munasabar kawo wannan magana sai ya ce wa hatani kalimatani humal jami'atani latani lirabbi wal abdi waɗannan kalmomin guda biyu iyyaka na'budu kalma ɗaya wa iyyaka nasta'in kalma ta biyu su ne kalmomin da suka tattaro abin da ya shafi na Allah da kuma abin da ya shafi na bawan Allah kama fil hadisi sahihi allazi fi sahihi muslimin kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da ya zo a cikin sahihu muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu allah subhanahu Allah mai tsarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba fatiha gida biyu ni da bawana الصلاة نن الفاتحة daga cikin sunayen suratul fatiha akwai as-sala suratul fatiha cikin kitab tana da sunaye da yawa daga cikin sunayenta akwai suratul fatiha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ba sallah ga mutumin da bai karanta fatiha ba sannan daga cikin sunanta akwai ummul qur'an ko ummul kitab a wani hadisi man sani ce la salata liman lam yaqra bi ummil kitab ko bi ummil qur'an sannan daga cikin sunayen fatiha akwai as-sala gashi nan manzo Allah su sani ce Allah ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn na raba fatiha tsakanin ni da bawa na gida biyu Allah ya ce Allah ya ce suratul fatiha in ka karanta ko na karanta ko muka karanta to ya raba ta gida biyu akwai abin da nasa ne akwai kuma abin da namu ne to ya raban yake nisfu hali wa nisfu hali abdi rabi na wani rabin rabi kuma na bawa na ne suwatul fatiha wa li abdi ma sa'al sannan bawa na duk abin da ya roƙe ni zan bashi duk abin da ya roƙe ni zan bashi so daga lokacin da kake karanta fatiha kashi ɗaya kana tabbatar ma da Allah maɗaukakin sarki haƙoƙinsa ne sannan kashi ɗaya kai kuma naka ne sai ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya baka kuma Allah ya ce wali abdi ma ta'al bawa na duk abin da ya roƙe ni zan bashi wannan abin da na ce nashi ne to idan ya roƙe ni zan bashi ni kuma nawa ya bani nawa to gashi ga yadda bayanin yake qala rasulullahi sallallahu alaihi yaqulu al-abdu sai manzon Allah sallallahu yace bawa na cewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu yabo siffofi na yabo siffofi na kambamawa siffofi na kirani lillahi sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin fassara ta kenan alhamdu yabo duk abin da zai zama na yabo ne da kirani da kambamawa duka na Allah madaukakin sarki ne kuma shine ubangijin talikai يقول الله وشي الله يشي إذن باوا يشي الحمد لله رب العالمين شي الله تيشي حمدني عبدي باوا نا يا يبين كان ينزل حق الله صدق إنك شي الحمد لله رب العالمين تكابا الله حق شي الله يشي حمدني عبدي باوا نا يا يبيني باوا نا يا من كراني bawana ya bani haƙƙina na siffofin yabo ya ƙulu abdu sai bawa ya ci gaba da cewa arrahmanir rahim arrahmanir rahim arrahmani Allah maɗaukacin sarki shine mai rahama mai tausayi ga bayinsa arrahimi wanda ya kasance yana da jin kai malamai suna tattaunawa akan me bambancin arrahman da arrahim wasu suka ce dukkanin su ma'anarsu daya domin dukkanin su lafzani mushtaqqan min lafzin rahmati domin dukkanin su an ciro su daga lafazin rahama ne rahama kuma ma'anarsa tausayi wasu kuma malamai suka ce a'a arrahman akhassu arrahman a'am min arrahim والرحيم أخص من الرحمن إذا أكت الرحمن wanda ni'imarsa ta gama kowa in ka zo a duniya kafiri ya shiga mota musulmi ma ya shiga kafiri ya shiga gida babba musulmi ya shiga gida babba nema Allah da'a Allah ya ba shi lafiya wanda ya saba ma Allah ma Allah ya ba shi lafiya kaga ar-rahmatul ammatu kenan sai suka ce lafazin ar-rahman yuqsadu bihi anna rahmatallahi ta'ala rahmatun ammatun fid dunya tausayin Allah ya gama kowa tausayin Allah wanda wannan tausayin shine kashi ɗaya kuma da Allah madaukakin sarki ya saukar a duniya annabi sallallahu a hadisi sahihi yace ja'ala Allahu ar-rahmata mi'ata juz'i fa anzala fil ardi juz'an wahidan wa amsaka 'indahu 99 juz'an فمن ذلكم الجزء يرحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة خاطرها عن ولدها خشية أن تصيبه Allah madaukakin sarki ya sanya tausayinsa gida ɗaya kashi ɗaya a cikin gidajen nan ɗari ya saukar a duniya a cikin wannan kasan ne kake ganin bayi na tausaya ma junansu ɗa sai ya tausaya ma babansa baba ya tausaya ma ɗansa miji ya tausaya ma matarsa mata ta tausaya ma mijinta shugaba ya tausaya ma talakawansa talakawa ma su tausaya ma shugabansu dabbobi sai ka ga dabba katuwa amma ne ba za ta take ɗanta ya mutu ba sai ganta jibgegiya ɗanta kuma ɗan ƙarami amma kuma sai ka ga Allah ya sa masa tausayi ba za ta take ɗan ba da a wannan tausayin ne amma kashi casa'in da tara yana wajen Allah madaukakin sarki ba za a ga aikin wannan rahama a wajen Allah madaukakin sarki ba sai ranar gobe alkiyama to kaga sai suka ce ar-rahman shine allazi ammat rahmatuhu jami'al khalqi wanda rahamarsa ta gama dukkan halittunsa kowa tausayin Allah ya shige shi ar-rahim kuma sai suka ce shine wanda allazi takhtassu rahmatuhu bil mu'minina yawm al-qiyama suka ce ai Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahiman Allah madaukakin sarki ya kasance mai tausayin masu imani to duk malamai sun tattauna akan wannan akwai sabani mai yawa a tsakanin malamai a game da me ar-rahman da ar-rahim to kana dai faɗin wannan a sallah ko kuma a wajen sallah idan mutum zai karanta fatiha to idan mutum ya ce ar-rahman ar-rahim me Allah ke cewa yaqulu Allah shi Allah ce asna alayya abdi bawa na yayi kaga ashe lafazin ar-rahman ar-rahim da ka tabbatar ka tabbatar da Allah wani hakkin sake duk wannan yana cin kasan Allah kenan a cikin Fatiha yaqulu al-abd sai bawa ya sake cewa maliki yawmiddin maliki yawmiddin Allah ne mamallakin yawmiddin rana addini ranar da ba abin da zai amfani kowa in ba addini ba babanka ba zai amfane ka ba kudinka ba zai amfane ka ba mulkinka ba zai amfane ka ba ba abin da zai amfane ka a ranar gobe alkiyama sai addini shine maliki yawmiddin a wata fassar maliki yawmiddin wasu kuma malamai suka ce maliki yawmiddin ai maliki yawmin jaza addinu an jaza mamallaki ranar sakamako ranar da za a taka ma kowa abinda mutum ya aikata a duniya to sai a taka masa to idan mutum ya ce haka ya Allah sai Allah sai ya ce majjadani abdi bawana ya girmama ni kaga wannan har yanzu muna kasanwa kasan Allah madaukakin sarki ya abdu sai bawa ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in iyaka na'budu kai kadai muke bauta mawa ya Allah wa iyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين في الله سيشي wannan ayar na raba ta tsakanina da bawana kowa na da rabi ni ina da rabi bawana kuma na da rabi ina ne bangaren Allah iyaka na abudu ina ne bangaren bawa iyaka nasta'in wa li'abdi ma ta'al Allah madaukakin sarki Musa ya ce bawa na duk abin da ya roke ni zan bashi wali abdi ma sa'al bawa na na da duk abin da ya roke ni in bashi zan bashi yanzu wannan ne fi wannan daɗi ya abdu sai bawa ya sake cewa اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم يا الله كشرية تدمو حنيا مديديتشيا حنيا مديديتشيا ما نمي سوكا شيء itace hanyar da in ka bi ta ba a kiran hanya asira akwai sunaye da yawa da ake kiran hanya daga ciki akwai at-tariqa at-tariqa hanya as-sabilu hanya as-siratu hanya al-manhaju hanya al-mahajjatu hanya duk sunan hanya ne da larabci to amma idan aka yi amfani da lafazin asira to asira na da sufofi daga cikin sufofin asira hanyar da take miƙaƙƙa ba kwana a tare da ita ita ake ce mata sirat shi yasa ai aka kira wannan hanyar da za a bi a lahira aka kira ta da asiratu wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya kowa sai ya bi hanyar siratin nan yato innal ladina la yu'minuna bil akhirati an as-sirat la nakibu wanda ba su imani da Allah ba to ranar lahira in suka hau sirati za a tufar da su to kaga siradi sifar siradi ta farko ce sifar siradi ta biyu ita ce ya kasance ita kadai ce hanyar da za a bi in ba ita kawo to ba inda za ka je asirat ce sannan na biyu na uku sifarta ta uku malamai suka ce sa'atuha ta zama hanya ce mai yalwa wani ba zai zo yana tafiya wani yanzu ya ce ai ka shige min gaba ba to duk hanyar da za ka bi ta addini ba wadda ta cika waɗannan sharuɗin sai musulunci ita ce hanyar da idan ka kama bin ta ɗoɗar ba inda za ta kai ka sai ta kai ka ga Allah ka shiga aljanna ita ce hanyar da in ka bi ta in ba ita ka bato ba inda za ka sannan ita ce hanyar da ni ina musulunci kai ma ina kai ma kana musulunci ko mutum nawa ko duk mutanen duniya za su yi musulunci wani ba zai ce an matsa mishi ba wani ba zai ce kai ba hanya ko ka shige min gaba ba har kowa akan hanyar yake to wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan ita ce asira to kana roƙon Allah kana cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu hanya wacce take miƙaƙiya hanyar da take miƙaƙiya babu kwana a tare da ita wace hanya ce siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin bayan Allah da Allah ya ni'ima a gare su jinsi uku ne ko sinfi sinfi hudu ne sun kasu su hudu akwai al'anbiya akwai annabawa wannan babu waɗanda suka kai su daraja a cikin bayin Allah akwai ashuha as-siddiqu as-siddiqun sune waliyan Allah na kusa da annabawa sai ashuhada'u su kuma mabiyan su sai as-salihuna su kuma sune kaso na hudu to sune kake roƙon Allah ta'ala kullum idan ka karanta Fatiha cewa Allah ya dora ka akan hanyar su kaga ashe sanin ma'anar fatiha ba karamin ilimi domin gashi an ce mana ilimin alkur'ani ga baki da an dunkule shi ne a cikin suratul fatiha shi kuma ilimin suratul fatiha sai aka dunkule shi a cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa ya karanta wannan ayar yaqulu Allah sai Allah yace fa haula li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al wannan gabaki ɗaya na bawa na ne kuma duk abin da bawa na ya roƙe ni din nan zan bashi to kun gani ko farrabu subhanahu ubangiji mai tsarki lahu nisfu sana'i wal khair yana da rabin yabo da kuma kambamawa a cikin suratul fatiha والعبد له نصف الدعاء والطلب shi kuma bawan Allah yana da rabi na addu'a da kuma nema da yake a wajen Allah haka Allah ya kasa Fatiha yabo da kirari da ake ba da ake yi a cikin suratul Fatiha na Allah roƙo da addu'a da bawa yake shi kuma nashi shi yasa malamai suka ce idan ba za ka san tafsirin komai a cikin alkur'ani ba to alal aqalli ka san tafsirin Fatiha ya zama aka tsare ka misali a kulle hanya sai a zo da bindiga a ce duk wanda bai fassara suratul fatiha ba za a harbe shi to kowa ya iya kowa ya zama ba wanda za a harbe haka ake bukata saboda ne saboda karanta fatiha a cikin sallah wajibi ne duk sallar da mutum ya karanta bai yi ta bai karanta fatiha ba ba yi da sallah shi yasa wasu malamai da yawa suka tafi cewa hatta idan liman ma na bayyana karatu to kai ma sai ka karanta fatiha amma dai magana su tana da rauni a cikin safa al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi hal littafi ya rubuta ya sa masa suna juz'ul qira'ati khalf al-imam a inda ya tabbatar da cewa wajibi ne mutum sai ya karanta fatiha a sallah ko yana bin liman shi yasa kamar mazhabin hanabila suke da saktatul imam idan liman ya karanta fatiha sai a je shiru wato ya ba mamunsa dama kenan su ma su karanta fatiha a inda ake yi a bayyane dama kuma a ɓoye ta kowa ta fishe shi ne ko kowa ta shi ta fishe shi liman na nashi ba mu ma suna nasu kun ga girman fatiha kenan to a cikin fatiha kuma aya wacce take ta tattara ilimin fatiha ga baki da ita ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'i wadda ita ce Allah ya raba ta gida biyu rabi nasa rabi kuma na bayinsa iyaka na abud na Allah iyaka na sa'i na bayin Allah wahatani waɗannan guda biyun jami'atani su ne suka tattaro lil rabbi subhanahu wa ma lil abdi abin da yake na Allah ne malin rabbi subhanahu wa malin abdi abin da yake na Allah da kuma abin da yake na bawan Allah iyaka na abud ya Allah kai kadai muke bauta mawa kaga bautar ta waye ta Allah wa iyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako wace neman a taimake shi ba to kun ga yadda fatiha take fa iyaka na'budu lirabbi idan ka ce iyaka na abu ya Allah kai kaɗai muke bauta mawa to wannan ka ba Allah hakkinsa wa iyaka nasta'inu lil abdi sannan idan ka ce iyaka nasta'in shi kuma ka ba bawa wannan na bawa ne ka roƙa cewa Allah ya sa ka akan hanya madaidaiciya ka Allah madaukakin sarki ya taimake ka domin kun ga idan Allah bai taimaki mutum ba ba abin da mutum zai iya yi hatta aikin addini idan kana tsammanin kai kana bin kana ma Allah kai ne mai wa'azi kai ne mai karantarwa kai ne mai komai in Allah bai taimake ka ba sai kai ka gama karshe waɗanda kake ma wa'azin wal iyazu billah sai su tsince ka a wuta ranar lahira akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi hadisi mai ban tsoro manzo Allah sun ce ranar lahira wasu za a leƙa bayan Allah za su leƙa wuta sai su hango malami shi ya aka yi haka mala ba kai kake ce mana ni kaza ba ba kaza a duniya shi ce wallahi haka ne ni ne kuntu a'amukum wa la a'tamiru wa anhaakum wa la antahi ai fada muku kawai nake sai in ce ku yi amma ni ban yi ina hana ku amma ni ba na hannuwa shine Allah mana kucin saki min wannan sakamakon shi yasa wani malami yake addu'a kullum sai ya ce ya Allah kada ka sanya ni in zama gada me ake yi da gada a taka a tsallake ita kuma karshe ta balle ta fada ruwa ko ba abin da ke faruwa da gada ba kenan musamman gadar da ba ta gaske ba to malami idan bai yi wasa ba sai ya zama gada irin gadan nan da ake sawa ta katako mutane za su tsallaka ga ruwa ga gaba ga gaba za su tsallaka daga wannan gaban zuwa can su tsallaka sai su ɗauko wata gada katako sai su ɗora sai su tattaka su wuce suna gama kila wani ruwa sai zo mai ƙarfi sai ya tun kuɗar da gada sai ta faɗa cikin ruwa kaga su sun tsallake shi kuma ya ita kuma gada ta yi ne ko kuma in ba a yi sa'a ba malami ya zama fitila ya haska ma jama'a duk su yi shi kuma ya kona kansa ko ya zama kandil to shi yasa sai ka nemi taimakon Allah malamai magabata sun kasance sun fi kowa jin tsoron Allah sun fi kowa kaffa kaffa kada ya zama abin da suke yi fa Allah bai yarda da shi ba shi yasa ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi yakan yi wata addu'a yana kuka yace ya Allah kada ka azabtar da idan nan ko da ya saba maka ya Allah yana karanta littafinka ya Allah kada ka azabtar da harshen nan ko da ya saba maka ya Allah yana shiryatar da bayinka ya Allah kada ka azabtar da waɗannan hannuwan guda biyu ko da sun saba maka ya Allah suna rubuta ma bayinka wa'azi su shiryu kaga akwai hadari a ciki to sai ka nemi taimakon Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke shi yasa wani mai hikima yake cewa idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alayhi ijtihaduhu idan Allah bai taimake ka ba to abinda zai fara ja maka bala'i shine kokarin ka shi ce ka fi kowa kokari amma kuma karshe kai zaka fara shiga wutar ranar lahira shi yasa sai kaffa kaffa duk matsayin da mutum zai kai a matsayinsa yana jin shi ne tsarki ne to dole sai ya rika neman taimakon Allah madaukakin sarki taimako na farko shine roƙon Allah madaukakin sarki Allah ma ya yarda da aikin da yake yi shin Allah ya yarda da aikin ko bai yarda ba sannan na biyu shine Allah madaukakin sarki ya ɗorar da shi domin akwai wanda suke fara ba inda kuma aka tafi sai ƙwarya ta fashe a hannunsu ba za su kai inda ake son a kai ba sannan na uku Allah ya taimaki mutum in an je wajen in an je ranar lahira kada Allah ya tona masa asiri Allah ya ce ai ba dan ni kake yi ba domin Allah zai tona ma wasu masu aiki a duniya suna nuna aikin Allah suke yi amma a wajen Allah sai Allah ya tona musu asiri su uku da al'alim da al-ghaniyu da al-mujahid malami shine farkon wanda za a fara fitowa da shi a gaban mutane Allah madaukakin sarki ya ce na baka alkur'ani ka haddace alkur'ani ka san sunnonin manzona sallallahu alaihi wasallam ka yi kaza ka yi kaza dan wa kai duk waɗannan sai bawa wannan malamin sai ce ya Allah na yi ne don kai sai Allah ya ce ƙarya kake yi ka yi ne don a ce kai malami ne kai ka iya karatun alkur'ani ai ka iya jan hadisai shi ke sai a dauke shi a jefa shi a wuta sai na biyu sai a zo da mawadaci wanda ya ta amfani da dukiyarsa wajen taimakon addinin Allah Allah ya lissafa masa ni'imomin da ya masa na baka kaza na baka kaza kai kuma ka ci gaba da ba da wannan dukiyar kai ne gina masallaci kai ne gina makaranta kai ne ɗaukan nauyin marayu kai ne kaza da ayyukan alkhairi dai Allah sai ce dan wa kai sai ce ya Allah dan kai ne Allah ce ƙarya kake yi kai ne li yuqala takhayyun kai ne dan a ce kai mai kyauta ne kuma an ce sakamakon ka kenan a duniya sai a zo da na uku shine mujahidi wanda ya tafi ta yaƙi a fagen fama na musulunci duk wani yaƙi na musulunci da shi ake yi Allah malaukakin sarki shi ma ya tuna masa ni'imar da ya masa ce kayi kaza na maka kaza na maka kaza na maka kaza kai kuma ka ta zuwa ya kuka kaza kaza kaza har ma ana cewa idan yaƙi akwai wani to ba zai karye ba za a ci nasara dan wa kai ya ce ya Allah dan kai ne Allah ce ƙarya kake kai ne dan a ce kai jarumi ne shikenan sai a tafi da shi wuta to kaga sai da neman taimakon Allah iyaka na budu iyaka na shari so da kada mutum ya ji cewa shi ya kai wani matsayin da shi wani daban yake ko kuma su daban suke a fadar Allah kamar yadda zaka ji su suna irin wannan ikirarin Allah ka shirye ta da to kun ga yadda yake iyaka na abudu wa iyaka na shan wa fi sahihaini sannan ya tabbata a cikin bukhari da muslim an mu'az radiyallahu anhu a hadisin sayyidina mu'az ibn jabal sayyidul ulama qala yace kuntu radifan lin nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari na kasance a bayan annabi sama akan jaki annabi sama saboda tawabu'unsa sai ya hau jaki sannan idan ya hau jakin sai ya ɗau wani ya ɗora a baya wani mota in ya shiga bai iya ɗaukan kowa mota shi ba zai iya ɗora wani abu ba zai iya rage ma wani hanya ba in daga shi sai direban sa ne yana ona kwana da yar jarida sa in ya iya karatu shi kenan duk inda za a tafi su biyu in kuma shi kaɗai yake tukin shi shi kaɗai yake tukin sa ya ɗage gila kawai to manzon sama jaki jaki da ka sani wannan jaki dai wannan jaki manzon sama yana hawansa sai da aka samu magabata sai da suka yi rubutu akan waɗannan suwaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika hawa da su jaki ya hau jaki tare da su ya goya su akwai Mu'az ibn Jabal a cikin su Annabi sama ya hau da shi jaki akwai Abdullah ibn Abbas Annabi sama ya hau jaki da shi akwai Al-Fadl ibn Abbas kanin Abdullah ibn Abbas shi ma manzalla su sama ya rika hawa jaki tare da shi akwai su da yawa zaka ga mafi yawanci irin matasan nan matasan sahabbai yan ƙanana manzalla sama yakan ɗauke su saboda ya ƙara tarbiyyar su sai ya ɗora su akan jaki kuma lokacin da za su hau jakin nan sai man sama ya karantar da su wani ilimi alfadl ibn abbas kanin abdullahi ibn abbas ne matashi ne kyakkyawa a hijjatul wada manzon sama ya ɗauke shi ya goya shi akan akan akan akan abin hawansa za su tafi hajji suna zuwa sai suka zo wani waje sai suka tarar da wasu mutane sai manzon sama ya ce man antum ko manil qawm ku suwaye suwa sai suka ce man anta kai ma kai waye manzon sama ya ce ana rasulullah ce ni manzon Allah su ma sai suka faɗa sai suka faɗi ƙabilar sai wata mata sai ta ɗauki wani yaro haka ɗan ƙarami sai ta ɗaga shi sai ta ce ali hada hajjun idan wannan ya hajji Allah zai ba shi lada mazan su ne ke ce wala ke ajrun eh in yi Allah zai ba shi lada ke ma Allah zai ba shi lada to alfadl ibn abbas sai ya hango wata matashiya ita ma kyakkyawa haka sai ya kallanta sai manzo sama sai yana kawar masa da kansa ta baya ya leƙa yana kallon ta sai manzo sama ya kawar masa da kai haka saboda gudun fitina to za ka ga duk wanda ya hau manzon sama ya ɗauke shi ya goya shi akan abin hawa to shi ya zo mana da wani ilimi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da manzo Allah sama ya dauke shi ya dora shi wata rana akan abun hawa me yace masa ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka dogon hadisi na tauhidi manzo sama yace ya kai yaro zan sanar da kai wasu ilmoma a cikin wasu kalmomi ka tsara Allah eh ka tsara dokokinsa shi kuma Allah zai tsare ka ka tsara Allah ai ka tsara dokokinsa za ka same shi a gabanka lokacin da kake neman bukatar sa sai ya biya maka daga cikin abin da ke jawo Allah ya ki biya ma mutum bukatar sa akwai saban Allah sai kai ta addu'a Allah ya ki ansa magabata idan suka yi addu'a suka yi addu'a suka yi addu'a suka ga Allah bai ansa ba an dade bukatar su bata biya ba to dawowa suke sai su ce Allah sai su ta tunani wani zunubi suka ma Allah wani zunubi suka ma Allah to shi ne nan mu'azu yana cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika ɗaukar shi yana goya su akan abin hawansa kuma abin hawan nan jaki ne duk da ba jaki kawai manzo manzo sama ya hau jaki manzo sama ya hau raƙumi sannan manzo sama ya hau alfajari duk an ruwaito manzo sama ya hau sannan manzalar sama ya hau doki duk manzon sama ya hau su kaga ababen hawan da ake da su a wancan lokutan kenan a wancan lokacin jaki dai kamar yanzu misali a ce mutum yana da AK testa keken mamaci ko kuma ce yana da mashin ɗinsa tsula kasan tsula mashin ɗin keke kenan tsula kenan to kaga jaki kenan alfadari ko ya fi jaki daraja shi alfadari suna cewa doki ne yake barbarar jaka shi kenan sai ta haife shi a ɓangaren girma sai so ya kama da ya kama da uwa da baban shi doki a ɓangaren kuma ƙira halitta an ka kalle shi ko sai gan shi jaki ne a girma ya fi jaki amma kuma a halitta kira halitta an kaka laifi ga kira halitta sai irin ta jaki ku shine bagla kaga alfadari ce su ko da raƙumi da doki da doki da raƙumi dama na manyan mutane as'aba wa ashabu sawatin wal ishari ce ashabu sawatin as-sawatin da waƙai ce in girmoni shi yasa manzo sun ya ce wal kibriya fi ahli al-khair wal ghanam da wuya ka ga mutum ya tara da wakai bai da girman kai da wuya ka ga mutum yana da raƙuma baya da girman kai saboda dukiya ce mai kima kamar yanzu misali a ce mutum na da manya-manyan motoci kaga sai dai Allah ya shiryatar da shi amma in ba haka ba zai ga yana faɗin rai sai ga yana nuna isa to shi ne mu'azu bin jabal ya ce manzon ta sama ya ɗauke shi sai ya ɗora shi akan bayan jakinsa suka ci gaba da tafiya da suka ɗan yi tafiya fa qala sai ce ya mu'azu ya kai mu'az a tadri ma haqqullahi ala al-ibadi shin ka san haƙƙin Allah akan bayinsa abin da ya wajaba bayi su ma Allah qultu Allah wa rasuluhu alamu sai na ce Allah da manzansa kawai suka sani qala haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayinsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallama su bauta ma Allah shi kadai a cikin bautarsa kasa hada shi da kowa haƙƙin Allah kenan abinda Allah yake nema a wajen mu kenan na farko mu bauta masa shi kadai kan mu hada shi da kowa a cikin bauta أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك to ka san kuma haƙƙin bayi a wurin Allah in suka aikata wancan in suka ba Allah haƙƙinsa to su kuma mai haƙƙinsu a wajensa qultu Allah wa rasuluhu alamu sai na ce Allah da manzansa suka fi sani qala haqquhum alayhi alla yu'adhibahum haƙƙin su a wajen Allah shine ka Allah ya musu azaba in sun bauta masa shi kadai ba su hada shi da kowa a wajen bauta ba ko da ya musu azaba ba za su dawwama a cikin azabar ba zai gafarta musu ya mai da su aljanna shi yasa aqida ahlus sunna wal jamaa duk mutumin da ya mutu yana da imani ba zai dawoma a wuta ba ko da Allah madaukakin sarki ya kai shi wuta to za a masa azaba ne na wani lokaci daga nan Allah madaukakin sarki a cikin lutufinsa da rahmarsa da tausayinsa da jin kansa sai ya fitar da shi daga cikin wuta sai ya mai da shi gidan aljanna kun gani ko to ashe kaga haƙƙin Allah shine ne akan mu bauta masa mu kuma ne haƙƙin mu a wajensa shine idan mun bauta masa da tauhidi to kai ya mana azaba kai ya shigar da mu wuta to kun gani so daga ashe dai tawakkuli din nan dogaro ga Allah madaukakin sarki shine ibada wal ibadatu hiya al ghayatu allati khalaqa Allah laha al ibada ai ibada ita ce abinda Allah madaukakin sarki gaya wato matukar da Allah madaukakin sarki ya halicci bayi dan ita min jihati amrillahi ta bangaren umarnin Allah wa muhabbatihi da kuma sansa wa ridahu da kuma yaddarsa abin da yake bukata a wajen mu shine mu bauta masa mu bauta masa abin da Allah yake bukata a wajen mu shine mu zama bayinsa mu bauta masa shi yasa shi kuma shedan a gefe guda ba abin da ya so a gare mu fiye da muke wannan bauta wa biha arsalar rusula قال تعالى الله يشي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mini maksudin da yasa Allah madaukakin sarki ya halicci aljanu da mutane shine dan su bauta masa zama bayansa shine babban babban fa'ida ke so da ka Allah bai halicce ka ka zo duniya shi ke nan kai siyasa ba wannan bane ba wannan bace manufa halittar ka Allah bai halicce ka duniya kawai ka zo ka ci abinci ba ko kai ta zuwa kasuwa ko kai ta zuwa ofis duka waɗannan abubuwa ana yin su ne domin a ibada ka je ofis ka yi aiki ka samu kuɗi ka ci abinci ka zama kana da lafiya ka sa tufafi ce ka bauta ma Allah ka je kasuwa kai kasuwancinka ka samu kuɗi ka ci abinci ka yi aure ka bauta ma Allah maɗaukacin sarki shi ne abin da ake bukata shi yasa idan Allah maɗaukacin sarki ya halicce ka ka ƙi bauta masa to ka gama taɗewa ko kuma rayuwarka ta ƙare akan neman duniya abin da ba ibada ba kuma abin takaicin duniyar ba ta samu ba kuma baka bauta ma Allah ba shi ne wanda ake cewa shekarun shi sittin bai soke izifi sittin ba sannan bai taɓa mallaka izifi sittin ba kai bai taɓa mallaka dubu sittin ba kaga wannan rayuwa ina amfaninta a'a ka bauta ma Allah kuma Allah ya yi alkawari idan ka shagalta da bauta masa to shi kuma zai ɗauki nauyin kula da rayuwarka wannan ya tabbata a cikin alhadithul qudusi Allah ya ce a cikin alhadithul qudusi sahihi riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga Allah Allah ya ce yabna adam tafarraq min ibadati atakaffal laka ma'ishatak ce ya kai dan adam ka shagalta da bauta min ka yadda kai bawa na ne ni kuma me atakaffal bi aish bi ma'ishati ni kuma zan dauki nauyin rayuwar ka gabaki daya shi sa ba yadda za ka rike Allah shi kuma Allah ya walakanta ka amma idan ka ce wayanka ke baka to sai kai tayi kai tayi kai tayi Allah ya ki baka ka gama rayuwa kai baka bi Allah ba sannan kuma duniyar idan aka zo ana neman ina ‘ya'yanta kai baka ciki jikanta ma baka zama ba ba abin da ka mallaka ba abin da kake da shi amma kuma baka bauta ma Allah wannan rayuwa ba abin da ya kai ta bala'i to kun ga wannan ita ce ka'ida so da Allah ya halicci aljani da mutum ne dan ya su bauta masa dukkanin su bauta masa su yadda su bayin Allah وبها أرسل الرسل sannan kuma da wannan bautacce Allah madaukakin sarki ya aiko manzanninsa tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabin mu sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya aike yake aiko su kenan ani ibudullah ani ibudullah ani ibudullah haka suke cewa ku bauta ma Allah ani ibudullah wattaquhu wa ati'uni ku bauta ma Allah wattaquhu ku yi ma Allah taqwa ku bi dokokinsa abin da yake na aikatawa ku aikata abin da yake na hanawa ya hana ku da shi ku hanu wa ati'uni sannan ni kuma manzansa ku bi ni kowane manzo abin da yake faɗi kenan idan ya zo wa anzala al-kutuba kuma saboda wannan bautacce Allah madaukakin sarki ya so kada littafai littafan Allah ga baki ɗaya suna bayani ne akan ya za a yi a masa bautar wahyasmun ita kuma bautan nan suna ne yajma'u kamalul hubbi lillahi wa nihayatahu wacce ta kunshi cika ma Allah soyayya wa nihayatahu kuma ƙarshen soyayya bautar Allah maɗaukacin sarki ita ce kaso Allah maɗaukacin sarki wa kamalar zulli lillahi wa nihayatahu kuma sannan bautan nan ta kunshi kaskantar da kai ga Allah maɗaukacin sarki wa nihayatahu kuma a kai matuƙa a wajen kaskantar da kai ga Allah maɗaukacin sarki waɗannan abubuwan guda biyu su suke ba da bauta Allah فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة ولا قاعدة فالحب الخلي عن ذل دس ويا دباب كسكنشي أتش والذل الخلي عن حب سنة كسكنت كان دباب سويا أتش لا يكون عبادة بابو تاكي أي كان سنباتك كوباكا سنتا كان سنتا amma ba ka kaskantar da kai a gare ta za ka zo kana ce ma matar ka dan Allah dan za ka mata abu ka ji kai kake kai kake kasanta sannan sojoji ƙanana da masu gidansu ai suna musu kaskanci amma suna son su wani zubu mutum ya zo zai shiga soja a ce ya shiga kwata ya yi wanka da kwata ga wani ofisa nan a tsaye yana kallonsa da bulala shaf ya bulala a ce shiga kwata suna shiga ko ba su shiga sun shiga ne a matsayin suna son waɗannan ogannin nasu da suka ce su shiga kwata sun kaskantar da kai amma ba sa son wa ba sa son waɗannan in ma sun wuce zagin su za su lokacin da Allah Allah ya jarrabe mu a ƙasar nan in ka zo cewa da mashin ɗinka a ce sai ka sauka ka gungura ba ka gungurawa kana so ne ka gungura wanda ya sa kaɗin nan ya ce ka gungura kana son shi ba ka so amma dole ka gungura to kun ga ƙasƙanci da soyayya wanda ake haɗa ma wannan Allah kana son sa kuma kana kaskanta a gare shi amma ba dole bane ka zama kana son wani kuma ka kaskanta a gare shi ba dole bane kuma ka kaskanta ga wani kuma kana son sa yana iya yiwa ya sa ka kaskanta ne dole amma ba ka son sa yana wucewa ka zagai yana iya yiwa kana son shi amma ba za ka kaskanta gare shi ba yanzu uba yana son ɗansa shikenan sai uba ya zo yana yana ce ma dan shi dan Allah yana kaza yana kaza a umarni zai ba shi amma yana son shi shi ya sa ma wani zubin idan ya yi laifi saboda soyayyar ce ai sai ya duke shi kuma yana son shi amma ya dukai kaga yana nuna masa shi yake saman shi shi kuma ɗan shi yake ƙasa amma kuma yana son ɗa to Allah madaukakin sarki shine ake haɗa masa waɗannan biyan az-zullu da al-hubbu sai su bada ne sai su bada al-ibada amma duk wanda ba Allah ba zai yi wuya ka haɗa masa alhubbu da azzullu kila ɗaya yake samu a wajenka amma ba zai samu ɗaya ba la'alla mace mata za ka iya samun ta akwai hubbun da zullun a tare da ita tana kaskanta ga mijinta kuma tana son shi amma ba kuma yadda take ma Allah ba shi yasa da zai umarce ta da saban Allah za ta bi shi ba za ta bi shi ba a nan Allah ya fi shi shi mijinta ne amma Allah shi ne mahaliccinta shi take bauta mawa shi kuma abin da take yi na aure biyayya take masa to daga idan biyayyarsa ta ci karo da ta Allah to za ta aje tashi ta bi ta Allah amma shi Allah shi kadai ake ma azzullu da alhubbu sai su baka ne sai su baka al'ibada so da ka wannan formula ce kaskantar da kai da soyayya in aka haɗa su sai su ba da ne sai su ba da ibada mun gane alhubbu plus azullu equals to al'ibada formula ce a aƙida ƙasƙantar da kai da kuma ne da kuma soyayya ga Allah su suke ba da ibadar Allah in aka rasa ɗaya daga ciki to ba bauta kake ma Allah kana son Allah amma kuma baka kaskantar da kai gare shi shi yasa Allah ai baya son waɗanda suke ba su addu'a innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri waɗanda ba suke girman kai ba su roƙon Allah sai mutum ya zo ya ce roƙon Allah mai waka ya ce wa rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu Allah shi haushin ka yake ji in baka roƙon sa in baka addu'a Allah sai ya mushi da kai ka gani ko in baka roƙon Allah sai Allah madaukaki zaki ya fushi da kai roƙo kuma ya kaskanci to wannan kaskancin ai bauta ne shi ne bautar da kake ba Allah madaukakin sarki wa innamal ibadatu ma yajma'u kamal al-amrayn bauta ita ce abadda ta hada waɗannan guda biyu kamalul zulli da kuma me kamalul hubbi ya zama ka cika ma Allah soyayya sannan kuma ka cika ma Allah madaukakin sarki kankantar da kai Allah subhanahu wata'ala ya shiryatar da mu Allah ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ingancin aƙida Allah maɗaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in